والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai albarka na Lahadi daren Litinin biyu da watan uku watan Rabi'in al-Awwal ira shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 17 da wata na tara watan Satumba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na fikihu da muke gabatarwa kowane mako a wannan masallacin mai albarka na annur da yake wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari na tawa Allah subhanahu wataala ya dacar da mu yau za mu tashi darasi na 19 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa wanda a satin da ya gabata mun kai ƙarshen bayani akan abin da shafi sujudus sahau mun yi bayani kan sujudus sahau a lokacin da mutum yake yin sujuda ta sahau wannan abin mun riga mun ida shi bayan mun yi mubtalatus salah a cikin karatun mu na satin da ya gabata a cikin inda ake yin sahau har muka ce akwai abin da in kai shi yana ɓata sallah cikin wasu ƴan uwa sun yi na bahani da wata magana da ne wala Allah yadda malam ya faɗa haka na fassara ko ba su zamanto sun fahimci abin ba shi yasa zan dan ƙara maimaita wurin gabar sai mu ƙara da malam yake cewa idan mutun ya ƙara wani abu kwatankwacin abin a cikin sallah to sallar tana lalacewa sai malam ya dauko cewa in mutun yayi sahau in mutum ya yi rabkanuwa wannan abun baya cutarwa to nan ne sai na ce idan mutum ya yi mantuwa ya yi sahau ya yi mantuwa a ciki to yana lalata sallah sai na kawo kalmar mantuwa cewa in mutum ya mance ya abu cikin sallah yana ɓata sallah alhali kuma wannan maganar kuskure ce Allah subhanahu wataala ya datar da mu za mu tashi faslun salatul jama'a ko faslun fi salatil jama'a fasali da yazo ya rarrabe mana tsakanin abin da ya shahi hukuncin yin sallah cikin al'umma cikin jama'a da falalarsa da kuma abin da ya kamata mutun ya kiyaye na wannan abun malati salatul jama'ati sunnatun muakkada sallah a cikin jama'a sunna ce muakkada sunna ce mai karfin gaske kai sallah a cikin jama'a masallaci ko kun fahimta bisa kamar da tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 daraja salla a cikin jama'a tafi sallar mutum daya da daraja 27 ko kace da lada 27 idan mutum yayin salla a cikin jama'a ba dai yake da wanda yayin salla shi shi kadai ba ko kun bayyana jama'a mun fahimci wannan qadiyar da haka yin sallah cikin jama'a akwai alkhairi a cikinsa daga cikin alkharran sallah a cikin jama'a da farin ka halarci abinda manzon Allah ya karantar domin sunna ce ta annabin Allah yin sallah cikin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kaf in ba lokacin da ya kwanta jiya ba bai taba yin sallah shi kadai ba bai taba yin sallah shi kadai ba sai lokacin da ya kwanta jiya bai da lafiya kuma shi ma cikin wannan kwanakin ya fito masallaci da haka mu ji tsoron Allah mu dinga mu dinga halartar jama'a mu dinga halartar jama'a akwai alkhairi cikin cikin jama'a sannan kuma a cikin sallar jama'a idan ka zo masallaci za kana za kai sallah cikin al'umma to za kai sallah tare da mala'iku kaga nurun ala nur haske akan haske kai sahu da mala'ika ai daraja ce gare ka ko mun fahimta yanzu misalin ashe mutun ya daki yayi salfi da shugaban kasa ka san dai ba shakka malaika yayi shugaban kasa daraja wajen Allah subhanahu ba shakka ko kuma ka zo ka daidaita da shi kuma an doki hotonka har akai mu Allah cewa ga ka kun yi sallu sahu da shi sannan ko za su dinga maka addu'a dan annabi ke cewa mala'iku suna yi wa mutanen sahun warko addu'a da sahu na biyu ana yi musu addu'a Allah ya datar da mu ta kuma ce wala yahsulu fadluha illa bi idraki raka'atin bi sajdatayha ba za a samu sallah cikin jama'a ba za a ce ka samu sallah cikin jama'a ba ba ce sai ka samu raka'a daya idan ka samu raka'a daya bisajdataiha da sujuda ta guda bi da ruku'i da sujuda to ka samu sallah cikin jama'a duk da malaman hadisi a gunsu cewa idan ka samu sallah ko da tahiyya ka tarar an iske to za a baka ladar sallah cikin jama'a saboda ka zo ne Allah bai kaddara ka samu ba sabani wanda zai kwanci sa bai zo ba kai ka zo ka iske masallaci ma an sallame sallah kana shiga ana sallame sallah Allah zai baka ladar sallar jami'i sai ana cewa mutun ya samu sallar jama'a ne a kaulin mafiya yawan malaman fiqhu ta hanyar samun raka'a ana samun raka'a ne ta hanyar samun ruku'i in ga samu ruku'i daya da sujuda sa guda biyu to wannan ka samu raka'a cikakkiya ko kun fahimta faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra duk wanda ya samu raka'a dai tare da liman to ba sai ya sake wannan sallar cikin wata jama'a ba misali kai ne ka shigo masallaci ka shigo masalla masallaci sai ka tarar da liman yayi ruku'i raka'a ta uku a magariba sai kai kabbara harama ka tsayu ka bisa sannan ya taso kaga ka samu raka'a daya to sai kuma wasu mutane suka shigo za su yi sallah za su yi za su yi sallah to kaga ba sai ka kace sallar ka da kake ba dan kai ka samu raka'a ta da liman zaka zo ka ce ka kabi su ba dan ka samu dan ka samu sallah cikakkiya ta cikin jama'a ba sai kai ba sabanin wanda bai samu raka'a cikakkiya ba ya da damar iya ga sabon wasu za su yi sallah ka zo ka samu zaman tahiyya sai kuma aka tada sabuwar sallah ga su za su yi sabuwar sallah ko wani masallaci aka tada kana jin lasfili ka tana ana iqama yanzu za a yi sallah nan kuma ko da ka zo kai tahiyya ce ka tarar kaga baka samu raka'a ba to gun wasu malumai zaka iya sallame wannan sallar ka je dan ka samu sallah cikakkiya kun fahimta Allah ya dacar da mu duk da shi ma yin sallah farilla a cikin masallaci malamai sun tattauna kansa wanda in karatu ya zo akai za mu yi bayani insha Allah wal jama'atu ithnani fasa'idan to mutun nawa ake cewa jam'i mutun nawa ne jam'i malaci aljama'atu isnan ana cewa sallah cikin jam'i ne daga mutun guda biyu idan kuka yi sallah ku biyu to kai sallah cikin jama'a Allah zai baka ladar jam'i daga mutun biyu abinda suka yi suka yi sama ko kun fahimta sabanin anahu ya ga ce aljama'a ana nihin aljamu ma dalla ala akthar min ithnain aw ithnatay abinda ya huce mutun biyu maza ko mata shi ake kira jam'a amma anan abinda ya daga mutum guda biyu jam'i ne ko kun baita idan kuka sallah ku biyu Allah zai ba ku ladar kun yi sallah cikin cikin jama'a wa man salla wahdahu wa lam yudrik ma al imam rak'atan kamilatan fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a duk wanda ya salla shi kadai ta hanyar bai samu raka'a tare da liman ba bai samu raka'a tare da liman raka'a cikakkiya bai samu cikakkiyar raka'a tare da liman ba to mali yake cewa yana iya yana da damar ya sake wannan sallar tare da jama'a ta daban ta zo masallaci sai ka iske zaman tahiyya kaga baka samu raka'a ba aiko to sai wani ya shigo su uku ko su biyu za su yi sallah to zaka iya biyar su sallah ka katse sai ka zo ka dasa akan su ku yi sallah sawuwar sallah ko kun fahimta mafo shine malike sai nuna mana saboda kai idrakin la da ke ciki amma duk da in ka tsaya ma baka yanke ba ko kuma tayi kuma ka samu ladar jama'a mun fahimta saboda ana karantar da mu kudibi alkhairin da ke cikin al'umma wallahi kamar Allah subhanahu wata'ala yana taimakan al'umma da take tare shi yasa qur'ani cike yake akan kiran hadin kai ko kun baita daga cikin mahimmanci ko kuma abin da yasa ake yin sallah cikin jama'a daga ciki akwai haɗar zukatan bayan Allah a zamanto ‘yan uwan juna yanzu kaga duk lokacin da kuke haɗuwa da mutum a masallaci to za ku saba da shi a dinga gaidawa hakku shaƙu da shi ko kaji kana son sai yana son ga duka galiban kin ai duka galiban ta masallaci muka da ku ko duka galiban mafiya yawa a masallaci muka da juna saboda ana haduwa cikin al'umma mu sallah tare sai ga jiwani na birge kana birge sa wani kana son sai yana son ka saboda kuna sallah tare in baka gansa ma sai ka kira shi wani laye baka zo masallaci ba kaga an hada mi zumunta ko kun fahimta kuma za a dinga taimakakke ne yanzu ta dalilin saduwa a masallaci ne har muka sa wannan karatu ana yi ta dalilin sallah cikin jama'a har muka sanya karatu ana ana yi kuma muka san wasu farin sani wasu ka samu farin sani haka ne kana ga ka ai wane ne wannan ai tare muke karatu ka san sa sai da in wani abu ya same ka zaka kawai zaka ga ya masa kuma zai zo ya sharaka farin ciki ko kuma damuwa kaga akwai alkhairi wani ma daga cikin ƴan uwan da za ku haɗu da shi ta hanyar sallah cikin jama'a sai maka abinda danyanka na jini wallahi bai maka ba jama'a ba ka bane dan uwanka na jini sai ya kasa maka abinda dan uwanka na addini zai maka ta ta dalilin ko haɗu a masallaci mun fahimta Allah ya datar da mu muna fata Allah ya ƙara soyayya a tsakanin mu duk abinda zai kawo baraka a zukatan mu kada Allah ya jarrabe mu da shi Allah ya sanya mu zamanto masu son juna ai wata ran manzo yake cewa sahabbansa yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna ba yadda za a yi sai kun so juna ku sallallahu shiga aljanna yace kun ba za ku so juna ba sai kun hada kanku sai ce ba za ni so ba za ku so in nuna muku abinda zai taimake ku wajen ku hada kanu da son juna yace ku dinga yada sallama a tsakaninku ku zamanto masu yada sallama a tsakaninku Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka kuma Allah ya raya mu akan wannan manhajin ya kashe mu akai malai yake cewa aw ma aw ma wahidin ma'muman nawiyan bidhalika tafwidi ko kuma tare da wani mamu da yake niyyar ya sake sallah misali mutun ne ya sallah tare da liman sai kuma ya kudirci ya sake sallah wala Allah ta zamanto a matsayin nafila da shi zai nafila kamar da makarantu hadisin jiya mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda cewa in yayi sallar isha'i a masallacin manzon Allah ko sai ya je unguwar su shike ba da sallah sallar isha'i nawa yake yi a masallacin annabi mamu ne biya yake yi amma a masallacin unguwar su menene liman kaga yayi sallah guda bi ta farin a matsayin farilla ta bi a matsayin nafila to zaka iya biyan me nafila sallah kenan kun baita zaka iya biyar me nafila sallah mu a fataro mu kawai haka ne duk da malaman malikiya su sun tsaura suka ce bai yi ba za a yi ba amma da yadda dai muka fahimci hadisan annabi a iya dan karamin karatu da bai wuce cikin cokali ba mun gano cewa a hadisan annabi sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama cewa mai nafila zai iya jagorantar mai farilla sallah tunda ai an kawo karar Mu'azu dan Jabal a masallacin Annabi aka cewa manzon Allah Mu'azu in yayi sallah a wajenka yana zuwa can ya ba mu sallah in yaje kuma dogon karatu yake ja dogon karatu yake ja manzo Allah ya bata rewa Mu'azu wa'azi kaga bai ce kamar ba da sallah ba sai ya ce in za ka yi sallah karanta waddu hada wa shamsi ka dinga sauwaka wa wayan Allah subhanahu wataala kuma shi kene ya baiwa masu farilla sallah a matsayin sallar nafila zaka zaka iya biyar wanda ke nafila sallah a matsayin ka zaka farilla sai da niyya ta bambanta malaci in kana tilka salatu ghayra al-maghrib in har sallar da sakiwa ba magriba bace wa kadhal isha haka ma sallar isha da wutirin baya in har yayi wutiri in yayi wutiri ba zai saki sallah ba in har mutun yayi wutiri ba zai saki sallah ba to wace ce wutiri wutiri shine sallah raka'a ɗaya da ake cikin dare wutiri shine sallah ɗaya da ake yi a cikin dare kuma mutun yana yin ta da lokacin da zai shiga kwana kamar da tabbata a sunna annabin Allah in zai kwanta yake ta bayan yayi sallolin su gaba daya ƙarshen sallar manzo Allah wutiri ce amma shafa'i wa shafa'i zaka iya yin shi a masallaci raka'a biyu sai ka bar wutiri sai ka je gida in ka ida wasu raka'at in kana yin wasu raka'at sai ka bayan ka ida sai kai wutirinka kun fahimta mun gane karatu kuma wani sabon karatu ya halitta idan ka tashi daga masallaci kai sallar isha'i an kare da kai zaka je gida kana saman mashin zaka iya kabbartawa kai shafa'i saman moto ya halitta eh a bazai ba sai ka kalli ko zaka kudurta niyya ne amma aka ce an fi so in zaka kabbar harama lokacin da zaka ka sa ka kulla niyyar za ka yi wutirin to in son samu ka kalli alƙibila sai kai kabbar harama daga lokacin da ka kalli gabas kai kabbar harama Allahu akbar to kuma sai ka juyo moto sai ka kama direction inda za ka eh za ka karanta eh kabbar harama kawai za ka yi ba ji ba? mai tafiya ka ba to abin da aka zo da shi shine cewa annabi saman abun hawa yake yi bai tabbata wa cewa manzo Allah yana yi saman yana tafiya yana yin sallah amma saman abun hawa ya tabbata manzo Allah yana yi sallallahu alaihi annabi yana sallar wutiri saman taguwarsa in za ya gida yana a wani lokaci saman ta yana yin yana yin wutiri kaga qiyasi akan wannan kana saman moto ko cikin motar ka ka kunna kilim ka kana morewa kawai ka sa vitas kana kai kabbara kakin ka zo gida kai wutiri kai shafa'i in ya so wutiri in ka ina abin da kake sai kai sai kai wutiri musulunci akwai dadi ba abin da yake musulunci dadi wallahi ba ga bane ba abin da yake musulunci dadi Allah ka kashe mu akan wannan tafarkin malace wa man uqimat alaihi tilka as-salatu wa huwa fil masjid فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فردا أو نفلا ومن أقيمت عليه الصلاة duk wanda aka yi iqama yayi iqama aka yi iqama akan sa na wannan sallah yana cikin masallaci fa innahu la yabda'u bi tilka as-salati wala ghayriha fardan aw nafila to ba zai ba zai sake wannan sallar ba ta hanyar yin farilla ko kuma nafila idan har kai ne ka ka jagoranci mutane aka yi maka ikama ka ba mutane sallah to wannan sallar ba za ka sauya ta ba kai sai dai kai ka tashi kai nafila ba za ka sauya ba amma kai za ka iya jin za ka iya kenan kaga ba za ka ba mutane sallah biyu ba ba za ka bai mutane sallah amma za ka iya biyar sallah kuma kai ka je kai kai nafila shi ne abin da malai yake so yi karanta da mu anan mun bai wannan a nafila ce ko farilla ba za ka bai wa mutane sallah biyu ba kai nan kai nan ba zai yi ba to wani zai tambaya to hukuncin yin tahajjudi da ake kiyamu da ana tanawu wannan tanawu ba laihi tanawu amma dai sallah irin wannan ta ta farilla ba za ka yi guda biyu ba eh ai garin mutane sai guda ce aka dora maka sauran nafila ce kuma nafilan ba dora sai kai dole cikin cikin al'umma bal ma muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam galiban nafilarsa yana yi aina a gida sallar isha'in manzon Allah ya shafa'i da wutiri a gida yake yi ko kuma ya shafa'i saman hanya ya wutiri a gida sallar juma'a manzon Allah yana nafila bayan ta amma kuma yana yi ne a gida mun fahimci karatun ko a gida yake yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka raka'atan al-fajr yana yi a gida raka'atan al-fajr a gida manzon Allah yake yi in yazo masallaci bai dashi tahiyatul masjid kawai mun bayyana Allah ya datar da mu malike cewa faslun shurutul imamati yanzu kuma zamu zo da bangaren limanci suwa ya kamata su yi limanci wani sharadi ya kamata a ce liman ya cika kuma waye ba a ma biya sallah ko za akwai mutanen da bai kamata ba an kyamaci biyar su sallah na farin ma na ce shurutul imamati tis'atun sharuɗan limanci guda tara ne sharuɗan limanci guda tara ku rike da kyawu na farin at-taharatu ya zaman to shi limami yana yana da tsarki min al-hadath al-asghar wal akbar in zai bada sallah ya tabbatar yayi yayi arwalla ko kuma janaba ta kama sai yayi ni yayi wanka bai halitta mutun ya bada sallah bai bai arwalla ba ko kuma da wankan janaba bai wanka ba dole sai ya zama to yayi yayi tsarki in ya zama to muhdis man salla muhdis balta fala tasihhu imamatu man salla muhdis duk wanda yayi sallah a matsayinsa na mai hadasi muhdis yayi hadasi bai yi arwalla ba to limanci shi bai inganta in har an sani ba za a rai ba da sallah ba to tambaya to in ba a sani ba fa liman ne sai yanzu ya ba da sallah bai da arwalla ya gudun sallah ku take wato kuma ya za ku yi da hadisi annabi ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi na fara shi ya hukunta sallarsa liman yayi sallah bai da arwalla ya hukunta sallarsa eh sallarsa bata to sallar mamuwa shi wata shi kuka ce bata yi ba eh a nan malamai suka ce sallar mamu ta yi sai dai sallar liman ba ta yi ba su mamu saboda dalilin suka ce masu ce saboda su ba su sani ba ba su sani ba amma in har sun sani kuma suka yarda to su ma ta su eh ba ta yi ba amma in ba su sani ba suka yi to ta sallar su ta yi Allah ba zai kama su lalahi ba shi kuma ya yi sabon Allah sai ya sai ya tuba kusa ana sa mutane masu irin wannan abin ko akwai wanda saboda kwabar saboda sanya ba da sallah Allah ya rasa sallah ga ya ke samu cikin barata yanzu ya ba ba da kasan wallahi a goma sallacin nan da malam zaidu in ka zo ka ba da sallah in liman mai sallah ka ba da sallah to maharin liman ya fara gaba da kai kenan kaga mutuna taimaka wasu ka malam mamar kar sabi akai wai ka zo ka ba da sallah masallaci ne shikenan kawai Allah ya samu wani lafiya. Bai zanta wannan limancin da yake ya ta shi kiyama sai Allah ya tambaye su aka sama. Ba a ba shi ko dala amma ba sai Allah ya ya tambaye sa. Allah ya samu wani lafiya. Da haka duk wanda yayi sallah da gangan yana da hadasi sallar sa bata yi ba. Asani na biyu Allah ya kuna ma'amuman. Kar ya zamanto mamu. anan anan mas'ala ce fiqhiyya kuma mas'ala ce khilafiyya kai ne kake sallah misali malam muhammad ya shigo masallaci da yazo an yi raka'a guda guda bi sallar isha'i kaga ya samu raka'a nawa in aka yi da raka'a nawa zashi sai ni na shigo sai dai sai malam muhammad yana sallah amma ni fa ban san raka'a nawa ya samu kuma ban san ma ko liman yake biya ko ba liman yake biya ba amma dai na tabbatar farilla yake yi sai na kabbarta da bisa sallah a gun malaman malikiya bai kamata wanda ke masbuki ya baka sallah ko gumba shi karatu sai dai a wannan gabar wasu daga cikin malamai su yi musu raddi suka ce kai da ka zo masalaka da shuwa in ka ga dama za ka iya biyarsa kuma sallar ka ta yi in kuma ka ga dama za ka yin taka daban ba laifi a kai wannan shi ne abin da muke a kai in ka iske mutum yana sallah masbuki ne ya samu sallah tare da liman to zaka iya biye su sallah in kasu in kuma abin bai maka ba kuma zaka iya yin ta haka duk wacce kai ko wacce kai tayi mun fahimta Allah ya datar da mu amma anan malikiya muka dawo a fiqhun mu na malikiya bai kamata masbuki a bisa sallah duk da mas'ala na nace mas'alar ayi sahu ko a yi sabuwar sallah tare da liman cikin masallaci bayan sallar limamin ratib a gun malamin hadisi bai halitta ba yanzu misali alamin ya ba mu sallar magariba ko isha'i a nan bayan mun yi da sai malam muhammadu zai ta wagatai sai a yi sabuwar ikama malam muhammadu shiga gawa ya ba da sallah suka ce bai halitta a yi sallar jami'i cikin masallaci bayan an yi wata sallar jami'i sai da kowa shi tashi a ga malaman na'am eh eh shi da suke cewa inda cikin masallacin da liman ya ba da sallah ne inda cikin masallaci ne bai halitta ba kada wannan masa eh ko da ba su shiga gidan liman ba eh a wasu malamai suka ce ba a yi kaulin wasu malamai nake faɗa suka ce ba a yi amma gun malamin maliki ana yi mas'ala ce khilafiyya malamai su yi sabani akan mas'alar sai dai mu abinda muka tashi akai a mazhabin malikiya ana yi saboda muna yi duk da amma akwai da muka zo kan karatu akwai hadisi muka zo zabi fashin baki wala Allah kuma in binciken ya kai muka gano sabanin abin da muke aka kun mu aji amma dai yanzu kan muna yi Allah Allah ya datar da mu darajar su ba dai bane ba dai bane ai duk abin da aka yi farko malam duk abin da aka yi farko ba dai bane haka ne ai kamar mutum ne yayi auren fare in ma yau tsaye kaga ai ayi wala zai ta ta so an aje wannan karatun eh an aje wannan karatun Allah ya datar da mu almuhu dai darajar farin ta yin sallah tare da liman mutum ratib ba da yake ba da wanda zai zo yayi sallah a lokaci na biyu bayan an yi sallah a masallaci ba dai ba dai su da suka yi a farin sun fi darajar lada kuma sun fi lada mai girma kware da gaske mun fahimta wa alaikum salam eh eh eh ta ta jami'i zai samu ladar jami'a amma waccan da aka yi ba da shi aka yi ta ba ai ai ba yi shi da ita ba ko liman ke shi aka yi ta da shi amma shi bai sami wannan wannan shi ne kawai za a ba shi ladar muka ce da za ka shigo masallaci an sallame sallah ai za a baka ladar jami'i za a baka ladar jami'i Allah ya datar da mu wannan duka manzo Allah ya sau da ƙara kwadaitar da mutane su fa sabai Malam Muhammad in mutun ya raka'a in mutun ya rataye ki raka'a harama to har ta'ziya ake mai wani sannunka Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu abu na gaba yake cewa eh fa wani ka tadabi masbuqin aw bi ma'mumin zannahu imaman batalat salatuhu gaskiya da muna da ja duk wanda yayi koyi da masbuqi ko kuma mamu yana tsammani liman ne sallar ta lalace baya ga cike abin da kira da sallah dan ka bi masbuqi sallah ko kuma eh ka bi masbuqi sallah sallar kuma ta lalace ba malaci abu na uku as-salisu al-islam dole wanda zai bada sallah ya zamanto musulmi kaza akwai akwai wanda sun haddace qur'ani ba musulmi bane ana samu waɗanda sun haddace qur'ani amma ba musulmi bane kuma za su rera qur'ani su fi wasu musulmi ma iya karanta sa to wannan kuma bai halitta su bada sallah sai in sun tafi musulunci mun bayyana ar-rabi' na hudu az-zukura kasancewar namiji mace ba ta ba da sallah namiji wasu na ƙara suka ce a'a la ta hillu imamatul mar'ati ala dhukur bai halitta masa baiwa maza sallah sai za ta iya baiwa ƴan uwanta mata sallah shi ma wannan matsala ce da malamai sun tattauna akai sai dai koda ya kama mace za ta baiwa ƴan uwanta mata sallah to ba za ta shigo gaba irin yadda namiji ke shigowa za ta tsaya ne tsakiyar su matan hukumata in aka taru mata wajen biki za su yi sallah sai suka shawar za su yi sahu za su yi jami'i to ita matar da za ta bayar da sallah to za ta zama to tsakiyar sahu ne kuma za a jera da ita amma in shi liman namiji gaba yake komawa a gane amma ita za ta tsaya ne tsakiya mun mace karatun to wala Allah ba san ko kun hararo hikimar wannan ba namiji aka ce zai shiga gaba ya ba da sallah majawa ka za a tsakiya to miye hikimar cewa ta tsaya tsakiya wani na ba da assignment na ba da wajibul manzil kowa zai je yi tunani kowa zai yi bincike ai ba za a ba da karatun duka gaba ɗaya ko malam muhammad ya ce a dinga ɗan takaita wasu abubuwan kada a dinga fatan gomi gaba ɗaya الذكوره فلا تصح امامه المراه مطلقا باتا halitta mutai jagoranci gaba daya a gun wasu malamai sai da muka ce a wasu malamai kuma za ta yi bada sallah al-khamis nabiyar al-bulugh balaga fala tasih imamatu ghayr al-baligh fi al-fard illa limithlihi bai halitta wanda bai balaga ba ya baiwa mutane balagagu sallah sai in dai ba warin shi in sai in warin shi dai irin duka tsarisa ne abukane to zai iya jagoranta su amma manya kan ba su malike suka ce ba zai ba shi ma nan malaman hadisi suna da ja akai so ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yaro mai shekara bakwai ya bada sallah in har ya san hukunce hukuncen sallah tuna ai shugun malaman fiqhu ana sa wanda yake afqahun nas wanda yafi kowa fa'intar yadda ake sallah ake sanyawa a gun malaman hadisi wanda fi kowa karatun qur'ani ake sanyawa to kuma gun malamai salaf da suka suka suka ce a'a da farin dole ya zama to ya san qur'ani sannan kuma ya san hukunci hukunci kaga sun hada bi gaba ɗaya ko ya zama to ya san qur'ani sannan kuma ya ya san hukunci mun fahimta daga ba laihi yaro in in har ya san abin da yake suka ce abin da yasa kamar ba a yarda ba yaro ya wannan bai balaga bai ba da sallah saboda ana iya sai an kare sallah kuma kaga shi yana take da wadisko ba ruwa ne kuma da mu shi ai laysa laysa bi mukallaf ba mukallafi bane ko shi bal ma sallah bata wajiba kansa ba ai sai in ya girma ne ya zan balaga take zamantowa wajibi a kai amma yana yaro ba wajibi bace a kansa amma tsararsa abokanansa warinsa in suka zo sai su sanya gaba abin da yasa Allah ya sanya limanci saboda a karanta da cewa duk duniya ba abin da zai taimaka shugabanci in za a bar mutane da tunanin su to wahala za a yi amma idan aka tsara aka ce kowa ya bi liman to kai ka san kanka ai Allah ya tsara al'amarin son ake kowa ya tafi akwai jagora hukum baita kuma ana nuna cewa ashe yin wata'a da shugaban ne wajibi ne har fita daga mala jagorancin musulmi kuma ta'addanci ne ba a yi zaka yi wa shugaban ka tawayi ba duk yara duk lalacewa shugaba duk lalacewa in dai shugaban ka ne ko to ba a yi zama kai masa tawayi kuma ba da ka zage sa ba bayar fitin karatun karantarwar salaf zagar shugaban ne da cin mutuncin shugabin ne da gayin bakaƙen maganganu akan shugabin ne sai da su magabata idan kana shugaba to kuma dama ake samu ta a zo a zauna da kai ai maka fada ai maka nasiha amma maka cewa abinda kake yi bai kamata ba ga abinda ya kamata domin ya fita al'umma gaba amma a dawo saman mimbarin juma'a saman masallaci a cikin karatuka ana zaki wannan ba karatu bane ba dawo salafiya bace in shugaban yayi abin da ba daidai ba sai ayi tawaga kada a koma ana ana ana magan a sai a zuwa mutun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su ba shi mun kanta hadisin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma azhar raka'a biyu sahabbai suka bido suna ta maganganu har aka kasa wanda zai je ya ce wa manzon Allah ga yadda abin da ya faru sai aka samu zulaidi ne ya zo ce manzon Allah annabi mantuwa ne ko kuma an rage ne kaga annabi ya ji dadin wannan abu sai ta sahabbai wai haka ne abin da ya faɗa suka ce ƙwari da gaske wannan shine adalci wa shugaban ne Allah ya taimake mu amma na gaba malike cewa al-aqal as-sadis na shidda al-aqal dole wanda zai bada sallah ya zamanto da hankali mahaukaci shi sallama ba dole bace kansa in kuma mahaukaci ya baka sallah sallah kama ta yi ba in mahaukaci ya ja ka sallah to sallah ba ta yi ba saboda shi bai halitta ma ya bada sallah la tasihu imamatul majnun wala sakran haka ma wanda yake cikin maye wanda yake su wanda yana cikin su sai yazo ya bada sallah to bata yi ba sallar shi bata yi ba ko bata yi ba mun bayyana jayyid as-sabi'u na bakwai al-hurriya zamantowa da bawa baya bada sallah wannan kuma a sallar juma'a ce a fadin wasu malamai shi ma dai nan akwai akwai akwai abun ta cewa a cikin gun malaman hadisi ana bukatar mutum ya zama to hur kusan akwai abun da bawa ba wajibi bane kansa yanzu misalin aikin haji duk wanda yake bawa bai wajiba kansa yaje aikin haji ba daga cikin sharuɗan tahiyya aikin haji guda biyar sai ka zama to da bawa ba zai tafi ayin zuwa bayi ko fara ba mu da ko akwai bayi yanzu ba ba yiwuwan ga zamani sai mutum ya so tsayayya da shi daɗi Allah ya samu wani lafiya abu na gaba malati assalamatu min alfiski ya zamanto ya tiratu daga fasikanci ma'ana limankin ba fasiki bane wanda zai bada sallah ba fasiki ke bane to waye fasiki fasiki shine wanda yake yin abin da Allah ya hana eh misalin kamar shan taba kamar zina kamar chata ko shan giya duka fasikanci ne da ƙarya da gi duk suna cikin fasikanci ƙarya ma yi fasikanci ce ba ta kai kafirci ba ko mun bayyana to wannan wanda yake fasiki bai halitta ya ba da sallah to in kuma shi na yi karatu ba na'am in shi ne ya yi karatu ba wanda ya san gunta sai shi na'am sai da mutum cikin makaruhat an kyamaci ne ya bada sallah a wannan bangaren in akwai wanda ya fita sai wannan yake ba ba su yin ba sai ya bada sallah ko kun fahimta Allah ya dacar da mu malati fala tasihu imamatu zani bai halitta mazinaci ya bada sallah bai halitta wanda an san mazinaci ne amma dan ya baka sallah kuma ba ba tayi ba mai cewa bata yi ba sai daga cikin sharut dole ya zamanto ya kubuta da wannan wannan abu saboda aibi ne zina ko aibi ce abu na gaba malikita wa sharibil khamr haka mashayin giya ko mai shan taba kasan mutum gashi kasan akwai ko cikin masu dan tabawa musamman ma irin da ‘yan uwa wace wadda ake ɗan wadda ake ɗarmewa da kanwa. A duk hukunci guda ne ko? Duk hukunci guda ne. Da haka bai halitta wanda ke mazinaci ya ba da sallah. Malaci a tashi na tara, alƙudratu alal arkani, ya zama tuya da iko akan bibiyar rukunan sallah, zai iya tsayuwa da kyau, ya ruku'i mai kyau, ya sujuda mai kyau. in har aka samu liman bai iya yin ruku'i da kyau baya iya karanta fatiha da kyau malam kawai tsige sa ubaida ba ta bai halitta ba in har da iya kaga fatiha rukuni ce duk limakin da bai iya karatun fatiha ba to bai halitta ya ba da sallah ko da ko ya shekara 20 yana ba da ta eh masu fata kada da kyau ko ɗan kaɗan ne ji mala alami Allah ya sauwake to da ka ilimin bai karatun fatiha ba kuma karatu aka ce bai iya ba ne zaman to yana haɗa kan wata da wata harufin ba sa hita da kyau ko kuma ai wasu yana canza wasali ma'ana tana sauyawa amma dan mutum zai karanta da qira'ati in ba ai ba lahi bane ko asa akwai qira'ati wanda mu nan wasu daga cikin ma ba su ba san su ba haka zo ka dile man ya ce ghayril maghdubi alaihim ce kuma wannan wace irin sallah ce ko ihdinas siratal mustaqim eh ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kace qira'a ce amma in dai bai iya karantawa ba aka samu matsala abin da yake shi ne kawai a ɗannan bahasa na yaje ya koya sannan kuma kafin wannan lokacin to sai a sanya wanda ya iya shi hadarin a sa liman wanda bai iya cikar kudin sallah ba kamar shofer ne kamar shofer ne wanda bai iya tuki ba hukun fahimta misali zai zama to shi bai taba karatun kod ba sannan kuma balma yadda ake canza turwazan ma bai sani ba kuma bai san birki ba daga zaka da shi zaka eh wallahi al-masul al-a'la malike cewa illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajilan anhu sai in har mamun ya zama to shi ma bai iya ba in ya zama to mamun shi ma bai iya cika rukunin da kyawu واللمكن بالي شيء أتجاه هكذا شيء أتجاه وكذلك العاجز عن الصلاة أكما وند بيك وند كاسا وأن أحكام الصلاة أكما كنت قد صلى wanda za a tambaye shi idan mutum ya yi ƙari ni za shi sai ce bai sani ba kaga bai kamata ya ba da sallah yaushe ake yin ba'adi bai sani yaushe ake yin ƙabli bai sani ba mutum ne ya ƙari kuma cikin sallah kuma ya rage a lokaci guda ya kamata a yi bai sani ba kusa ya kamata yan haka gina masallaci kakin a sa mutum liman a dinga masa interview a dinga ai daga lokacin za a daidaita ababe wallahi Allah ya dacar da mu malace fala tasihhu imamatuhu limithlihi daka bata bata halitta yin sallarsa illa limithlihi sai in da ire-iren su ne duk su ne e in duk su ne to ba laifi in akwai wanda ya sani to zai jagoranta in kuma babu wanda sani to shi ne sai a shayi da aka dama واختلف هل تصح امامه من لم يميز بين الضاد والظاء malamai sun yi sabani akan wanda bai iya bambanta tsakanin dha da dha wanda bai bambanta tsakanin dha da dha shin zai iya bada sallah kauli mafi rinjaye zai iya bayarwa wa imamatul lahin da kuma wanda yake da lahano yake da yake kuskure cikin karatu yana karantawa karatun bai ya zamanto harufa ba sa hita da kyau wajen kha kice ha wajen ha kice ha wajen a kice a wajen sa kice sa kasan akwai matsala kuma da an canza ma'anar ta canza misali sai liman ya zo ya kabbata sallah zai karanta bismillahir rahmanir rahim يشكي اقرأ باسم رب اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ بالهمزة كو باسم ربك الذي خلق سيدتي اقرأ بالعين اقرأ وتي آه اقرأ باسم ربك الذي حلق طيب بل مفسره da fari iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi wanda yayi halitta sai ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi aski kaga ma'anar ta ta canza ko to irin wannan bai kamata ya bada sallah bai ji malam ko wajen alhamdu sai ce alhamdulillahi alhamdu bilha alhamdu kire ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alhamdu daha da za a fassara alhamdu kamar rashin motsi da rashin amfani ya tabbata da Allah hasha lillah subhanallah wannan kafirci ne eh yace kuma alhamdu bil kha'i mutuwa ta tabbata da Allah subhanallah aga akwai matsala ko ai akarwa kalla shi yasa karatun sallah a magariba da lisha yake da wuya amma bu labarin wannan cizo shi azhar la asr a shi ke ba da su da azhar da la'asar shi ne liman amma da an zo maka sai ce ku jira ɗan ustaz kid na kuɗin jira ɗan ustaz ya kamata duka karanta muku abin da yake karantawa mun fahimta mala ce wa tasihu salatu khalf al mukhalif fil furu'i dhanniya kal maliki khalf al shafi'i ya halitta wanda yake akan wata mazhaba ta daban yayi wanda yake mazhaba ta daban sallah mu yanzu ma ya sai mun san mazhabi kin gaba akwai da ma bai san ma wata mazhaba ba shi shi in tambaye shi wace mazhaba kake akai shi bai ma san ta ba shi dai kawai yana ta yana ta yi duk da ai kayyade ka cewa kai dan mazhaba kaza ne baya da cikin abin da yake wajibi darura sai dai kawai ka zamanto sunni shine wajibi to mazhabikin nan guda hudu mazabar farin tawace ce Imam Ahmad bin Hanbal mazhabul han eh Anabila sai kuma mazhabar Malikiya sai mazhabar shafi'iyya sai mazhabar Han- hanafiyya to yanzu kai alamin wace mazhaba kake Allah ya datar da mu mu gaba dai Afirka wannan ta yamma gaba dai ga- gaba ɗin mu akan mazhabin malikiya muke gaba dai al- mazhab mu Afirka ta yamma gaba dai mafiya yawan mu akan mazhabar malikiya muke sai dai akwai ɗaiɗaikun al'umma suke kan mazhabar shafi'iyya in ka ɗauka irin yanzu misalin kamar ƙasashen laraba su ba sa malikiya daga hana- hanabila ce hadafiya hanabila ko shafi'iyya wasu daga ciki kun bai da ya gaji ana ce mutum almaliki in gaji an ce almaliki yana kan mazabar malikiya in gaji an ce ashafi'i yana kan mazabar shafi'iyya Al- eh, to wannan masu mazahir kin in kana shafi'iyya zaka yi bir dan dan malikiya sallah kamar da dan kana izala to ya halitta ka bi wanda yake dariqa sallah in har yayi karatu aka dan dariqa zai iya bir dan dan izala sallah ba illa bace in har liman yayi karatu to kak- dukka aje wasu bambancin abinda kuka saba da shi ba ne qur'ani yake karantawa ba Qur'ani yake kuma ya iya karantawa kuma ya iya siyasa hukunce hukunce baka da matsala da bi sallah matsalar shine ko dan waye inda bai iya karantawa ba to bai kamata ka bi sallah ba shine maganar kawai Allah ya datar da mu na'am eh babbai ta ba eh abin da ke da kwai shi da wayannan malaman da muka ambata guda hudu al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi da al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa radiyallahu anhu wa arda wayannan malamai da suka zo bayan tabi'ai wasu daga bayan tabi'ai eh wasu daga ciki sun ga wanda suka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne ya rayu a bangare na bangare kaza yanzu misali Imam Malik shi Madina ya rayu ya taso abin da ya ga Madina ana yi shine ya rika akai kuma shine fi'lu ahli Madina abin da ya iske Madina ana yi shine ya dauka abin da aka karantar da shi akai to wani yana a Dimashq ba yana Siri ba Madina yake ba kuma ba Makka ba shi kuma karatun ya zo masa yadda ba wancan haka ta zo masa ba tuna ai sahabbai suna da yawa kuma sun yaɗu wajen yaɗuwar da'awar sai mutun ya fahimci abin da ba shi na fahimta ba wala Allah ya zamanto abin ba aya ba hadisi akai amma kuma dai malami ne sai ijtihadi iya kokarin sa yanzu misali gun malaman malikiya farillan arwalla guda bakwai ne amma gun malaman shafi'iyya guda biyar ne gun wasu malamai guda hudu ne guda hudu ne kawai suka tsaya akan qur'ani Allah ya ce idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum min suka ce ai barillan sar walla guda hudu ne wanke ai, wanke huska wanke hannaye shafa makai da wanke kafa Imam Malik sai ya kara yace niyya kaga sai ya istinbatin abin daga hadisan manzala cewa duk abin da ba kullu niyya ba bai yi ba ko kun fahimta to da ka wayannan mazahib suna da tushe su ma sun dauko ne duk da dukkanin su gaba daya sun ce idan ka samu abin da ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam in suka faɗi abu ya ci karo da abin da manzon Allah ya faɗa ko ya aikata to ka aje nasu dan su fa inta su ce fa ka aje ka rike abin da manzon Allah ya zo a kai kuma lokacin karatun ba irin namu bane mu yanzu ai rubutawa akai litafai ne ga su muna ta karantawa to su kuma lokacin a'a sai ka ji kawai a ce kana da hadisi sai na zo wajenka ka koya min wannan hadisan naka ba a tara su ba a rubuta su ba da wanda ya fara rubutu cikin hadisi al-Imam Malik ne shi ne fara tattara hadisai wuri guda ya rubuta littafi shine wanda ya fara rubutu har aka zo aka samu hadisan al-Imam al-Bukhari tunda shi al-Imam Malik Imam Bukhari cikin malaman sa ko wanda su yi karatu gun al-Imam Malik to lokacin abun ba hade ba cika ba a hade abun ba huri daya karatun ba a tara sa ba amma mu yanzu akwai littafan malikiya akwai na shafi'iya akwai na hanbaliya akwai na hanafiya in aka faɗi abu sai ka ɗauko littafin malikiya ni suka faɗa sun ci abu kaza ne sai ka rubuta wayanta ba sun ce kaza ne sai ka auna kowanne wani dalili ya kawo mi ya dogara da shi malikiya sun ce kaza saboda aya ko hadisi kaza wanda sun ce kaza saboda aya ko hadisi kaza idan ka tattara da dalilan su sai ka auna wanne fi kaurin hujja a ce ai wannan malikiya sun fi karfin hujja sai ka ce to wannan shine abin da yake kaulin raji abin da zamu rika ka fahimta wannan shi ake cewa karatu shi ake cewa faqihi mujtahidi Allah ya latar da mu duka muna ta kokari ne muga mun yi mun yi abin da wallahu ta'ala a'lam mala aba ku sauran lokaci minti minti da suke saura to mu ida wannan fasalin eh malike cewa faslu shurut sihhati salati al-ma'mum ko mu bar shi sai wani sati mala a barsa dan zai dan doki lokaci ko me wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh. Eh. Eh. Ita iqamar kanta sunna ce muakkada ba wajibi ba. Idan ladan yace hayya ala sallah kaga ta daga cikin daga abin da yake hayya ala salah yake sai ta hayya ala salah to wannan za a yi wani bahasa ne a ɗan jashi gehe cikin hikima a mai nasiha a kwatanta masa amma wannan dai baya cutar da ikamar sallar ba zai cutar da sallar ba saboda ita kanta ikama sunna ce ba farilla ba ce da farilla ce sai mace to in sai a ci abin nan duk da ba mu sana tigewa kun fi so a dinga gyarawa eh wallahi ta'ala alam aha mun bace karatun aiko تفضل أمي يحيى أها إيه إيه منى أباك ولا ai ai cewa cewa nayi cewa nayi akwai hikima cikin yin haka amma na ce yau ba zan faɗa ba ko kowa ya je yau bincike sai mu dace haka na faɗa ko na'am eh to wal Allah sai in mun fita sai Allah yi maka bayani amma yanzu a nan saboda zan ba da satar amsa ne aiko kuma so nake karatun mu dinga ta haduwa a cikin lada muna bincike tare gaba daya Allah ya datar da mu mai tambaya na gaba in ba sai mu leke karatun تفضل ايه ايه ايه اذا سكا ايه yo ai ba yadda za a yi a raunin babu niyya eh saboda ke guda hudun shi ne malaman malikiya da sauran salaf su yi musu raddi ake cewa duk abin da ba a yi kulle niyya a kai batu wannan abin bai yi ba za ka su dubi wannan abin kuma ai shi yasa shi kansa al'imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala duk mai karantawa so diyawa musamman muna tafsiri in kuna saurara muna cewa imamu shafi'i ya ce a filkadim cikin zancen shi na baya amma daga baya ya dawo ya gano cewa abin da ya faɗa kuskure ne sai walwale zance sai dawo kan sabon zance to su kansu daga cikin wasu daga cikin su sun gano cewa tabbas niyyar sai an sata ce yasa wasu ka tsaya guda biyar wasu ka tsaya guda hudu wasu ka tsaya guda guda bakwai irin malikiya su kara da da addalku da kuma alfaul cewa ana buƙatar mutun ya gaggauta kuma ya ciccuda yanzu misalin kamar daga cikin irin ikhtilafat abun mazhabin malikiya ai mutun yazo zai wankan janaba a malikiya fa sai ka dauko saka sai ka samu sarfiyar ka zo da ko ina ka tabbatar kaga wannan muka ci a garban Allah wannan yake yayewa kawai ka zubo su a wuce wurin muka ce muna shafi'iyya anan saboda su sun ce kawai zubo ruwan za a yi ka tabbatar da jikin ya gamu da ruwa hukun baita amma imamu malik da sahabbai suka ce su a a ko ina hannunka ko ina jikinka sai ya tabo sai ka tabo jikinka gaba ɗaya ka zo zashi kaga nan an ba mutum aiki hukun baita sai muka aje can akwai lokacin da muke aje malikiyan fa saboda abin ya ci karo da da yadda ya tabbata wala Allah shi lokacin da karatun ya zo misalin hadisan a hukunci bai san hukuncin ka abun ba ko basu amma daga ba suna suka suna suna suna suna sake fatawar su ce ai ga abin suka fahimta akai yanzu misali an samu matsala tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh akan saki idan mutum ya saki matarsa saki uku cikin lafazi daya sai mutum ya ce ya saki mata ta saki uku a lafazi daya gun al-imamu malik da al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad bin hanbal da al-imamu abu hanifa dukan su wa'annan malaman sun tafi akan cewa saki uku ne a lafazi daya duk sun yarda cewa duk wanda ya sake ta mata saki uku a lafazi daya ta saku saki uku sai ta yi wani auren in mijin ya mutu ko kuma ya rabu da ya rabu da ita ya sake komawa da ita ko kun baita wannan fatawar su kenan kuma su kawo dalilai sai aka samu kuma malaman hadisi suka ce su ana su nazari da tunani da kuma fa'intar hadisi da suka fa'inta shine cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku a lafazi daya cewa na suka ki saki uku suka ce dai ne to yanzu su malumai yanzu kusa ya suke to sai a ce to mi yahuda su imamu malik mi yahuda su al-imamu ibnu taymiya sai a dauko hujjojin sai a auna ma'auni na shari'a akwai abin da ake cewa ma'auni na shari'a da ake auna shari'a akai sai a auna sai a ga wanne fi karfin hujja in kowace hujja aya ce to sai a komo ma'anar ayar ko kuma miye sababin sabukar ayar in hadisi ne sai a diba shin hadisin ma da ku kawo ya inganta ana samun hadisi bai inganta ba sai a ce to ku magana ku yi hakuri ga hadisi ingantacce magana ku hadisi da iti ce kaga daga nan su fi karin hujja to sai a dauki abin da suka zaba na cewa hadisi nasu yafi inganta bisa da wancan hadisin sai a yi aiki da shi wallahu ta'ala alam eh cewa cikin su waye fi karfin hujja cewa in mutum saki matarsa saki uku amma ka ce wace maza ba muke mu a kai malik ya ce saki uku ne mashafi ya ce saki uku ne abu hanifa ya ce saki uku ne ahmad bin hanbal ya ce saki mu ma dai muna nan akan saki uku ne mu a mu ma muna nan akan saki uku ne Allah ya datar da mu nan ya kamata mu kwana abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassali da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ka biya muna duk mai wata bukata anan ta alkhairi Allah ya biya masa wannan kasar tamu Allah ya ƙara muna kwanciyar hankali da zaman lafiya duk wanda ke nihin mu da alkhairi Allah ya sada mu da shi duk wanda ke nihin mu da shari Allah ya maida masa kayansa ya Allah muna tawassul da sunayenka alhayyu alqayyum ɗan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su ma'aikatan gwamnatin mu Allah ka sanya albarka a ayyukan su wa'inda ba sa da aikin Allah ka ba su sana'a mai albarka Allah ka sanya albarka cikin ayyuka ɗaliban ilimi Allah ka sanya albarka a karatunmu Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka tsare mu da ilimin da ba albarka ba amfani a cikinsa masu iyali Allah ya sanya albarka ya ƙara haɗa hankulan su wayanda ba su yi auren mu kuma Allah ya ba su mata na gari bi rahmatihi allati wasi'at kulla shay'in wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته